وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau lahadi ashirin da tara ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya wanda shine ya dace da sha biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na muktasar zadul ma'ad na Sheikh Da'wat Islamiyya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na Ihya Sunna a cikin birnin Kano, Nigeria. Yau za mu tashi faslun fi hadi sallallahu alaihi wasallama fi al-istidan. Haka ne ko? Fasali da yake magana dangane da shirya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dangane da abin da ya shafi neman izini ko kuma neman iso shine al-istizan yayin da mutum zai shiga wajen wani shari'ar musulunci a cike take da laduba na mutunta kai da mutunta juna da mutunta ita kanta shari'a din ba yadda ba wani ya shiga kan wani ko ya shiga gidan wani ba tare da ya nemi izini ko ya sallama ba, ko gida ko ɗaki ko shago ko wurin sana'a ko ma ina ne, wannan ita ce tarbiya, maguzanci ne shiga kan mutane babu sallama, kuma ba tarbiya ce ta musulunci ba. Ya ce, Sahha anhu sallallahu Alaihi sallama, annahu qala alisu idanu salatan, fa in udina لك وإلا فرج وصح عنه إنما جعل الاستئذان من أجل البصر وصح عنه أنه أراد أن يفقع عين الذي نظر إليه من شق حجرته وقال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر وصح عنه التسليم قبل الاستئذان فعلا وتعليما واستأذن عليه رجل فقال أعلج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان وقل له قل السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال ذلك فأذن له فدخل وفيه رد على من قال يقدم الاستئذان على من قال إن وقعت عينه على صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسلام وإلا بالاستئذان malaike cewa ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon rahama wanda yazo da dukkan alkhairai yace alisti'zanu salasan neman iso ko neman izinin a shiga gidan mutum sau uku ake yi in shigo shiru in shigo shiru in shigo shiru to kai kwana ka tafi kawai kar ka ƙara guda uku ya isa duk wanda kai mai wannan guda uku to yana da uzun ko ba shi da lafiya ko bai ji ba ko kuma yana wani uzuri ana yi ne sau uku amma ana ɗan ba da rata ba mutum ya zube su gaba ɗaya ukun a lokaci guda ba yawwa a ɗan ba da rata ta yadda watakila ko yana nesa ya matso to idan aka yi haka wa illa farja in ba haka ba ka juya ka tafi unguwarku ko ka tafi garinku wannan hadisin hadisi ne sahihi ingantacce imam muslim ya rawaito shi a kitabul adab hadisin abi musa al-ash'ari sahabi Allah ya yarda da shi kun ji wannan gabar ko ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ai an sanya neman izini ne saboda ido an sanya neman izini saboda ido ma'ana kada mutum ya shiga gidan wani ya fara kai idansa yana hango masa gida kafin a bashi izini ya shiga innama ju'ila listi'zanu min ajalil basar an ce a nemi izinin a shiga gida ne saboda gani saboda ido kuskure ne a shari'a ka zo gidan mutum ba a baka daman ka shiga ba ka fara leƙa masa falo ba daidai ba ne wataƙila shi da matarsa yake zaune wataƙila shi da yaransa ‘yan mata ne yake zaune wataƙila shi kansa yana zaune a yanayin da ba zai so wani ya gan shi ba ba daidai ba ne ka zo mutum wurinsa ko ɗakinsa bai baka izini ba ka bankaɗe masa labule lahala min su'il adab yu'addu hada min su'il adab ana irga wannan yana daga cikin mummunan ladabi da rashin tarbiya da wanda kuma yake afkawa gaba ɗaya ma tare da sallamar da shiga yake assalamu alaikum kawai sai dai ka gan shi kaya guda a gabanka a gai ba daidai ba ne wannan ba ba fa kowa ba ne in yana cikin gidansa ko yake ɗakin safa yake zama na kimtsi da ya yadda wani ya shigo kan safa ya kamata kusan da wannan inda mutum a gidansa ne dole ya sake amma a waje ne kaga dole ya san yaya yake ko amma mutum yana gidansa yana da yanci watakila da shiga shi sai gajeren wando a gidansa ne haramun ne ba haramun ba ne watakila daga shi sai yan rigar da ba zai iya fita ba to ka zo ka afko masa wannan kuskure ne kuma saban Allah ne kuma yana taɓa daraja ta wanda ya yi abin na kuskuren wani zai ɗauka gaskiya wani bai da kimtsi wallahi yanzu ba akwai wanda in kai sallama ka shiga masa fa sai dai ka dada koma sai dai ka dana subhanallah afwan kai baya to kai ka saba shari'a dama kai da aka ce in kai sallama sai ka ne ba ba sai ka nemi izinin a baka shiga in kai sallama ma dan an ce wa alaikum salam to sai an baka dama shi yasa wani yana jin ka dan ya san halinka kai tsiyarka da amma sallama kake afkawa so in ka ce in ya in ka ce assalamu alaikum din ba zai ce wa alaikum assalam ba ba zai faɗa ba zai kyale ka sai ya gama kimtsawa tukunna wani fa ko ko hula a shigo bai sa hula ba bai yadda ba su da Allah ƴan uwa musulmi wannan wani abu ne da yake faruwa da mu yau da gobe kuma mu yi wa ƴaƴanmu tarbiyya lallai ne in yaro aka kira shi ya zo ya sallama kuma idan ya zo kada ya shiga ɗakin ubansa ko uwarsa sai an ce shigo idan ba a ce shigo ba kar ya shigo a bar shi ya tsaya a waje dole ne a gidajenmu akwai asirinmu a ɗakunanmu akwai asirinmu a ofisoshinmu akwai asirinmu muna da buƙatar sakewa a inda Allah ya mallaka mana amma ba wai wanda zai zo da sunan bakunta ko ziyara ya zo takura mana ba kuma wannan yake nuna daga nan ake gane waye yake zuwa makaranta ya samu tarbiya waye kuma baya zuwa makaranta Allah ya gane da mu to barka ji wata rana wani ya ya zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin a bashi izini ya zo ya shigo ya yi sallama kafin a ce ya shigo kawai sai ya samu wata ƙofar windo an gane ko a wajen ƙofa ina irin ɗan gap da ake samu tsakanin ƙofa da ƙofa ƙofa da gini sai yake ta leƙawa yana ta leƙawa sai annabi ya nemo mashi zai tsire shi ya tsire idansa ka ji fa laifin har ya kai ga in ka ga mutum yana leƙa maka ɗaki ko yana leƙa maka gida baka yi masa izini ba ya shigo ka nemi wani abu kamar ka cire idan kaga babban laifi ne gashi nan a gaban ku gashi nan wa sahha anhu annahu arada an yafqa aina alladhi nazara ilayhi min shiqqi hujrati ya inganta daga manzon sallama ya himmatu ya iyaye idan wani shine an yafqa aina alladhi ya tsiyaye idan wani da abun tsiyayewa wani mutum da yazo yake leƙa shi ta ainihin wato wani tsagi wani huji a ɗakinsa wa ƙala ya ce inna ma ju'ila listi idanu min ajalil basar an face a nemi izini ne kafin a shiga gidan mutum ko da an yi sallama saboda gani saboda ido kada idanka ya riga gangan jikinka shiga ko ba gane ba ka je watakila akwai ɗan falonsa da ɗan windo ka ɗan ka ɗan sa hannu ka ɗan ɗaga ka leƙa haram ko da ba kowa kuwa innama ju'ila listi'danu min ajli al-basar sai yaga annabi ya kimtsu zai tsiyaye idan nasa ya dai kyale shi ya masa uzurin jahilci wata kila yace ai an ce a nemi izini ne saboda ido to to to yanzu idan ka ya riga ka shiga kafin ma ka nemi izini to me amfanin neman izini ya kamata mutane su ji tsoron Allah a kiyaye kuma mun karanta da ko satin da ya wuce ibn qayyim yana gaya mana hatta da tarbiyya ta shiga zuwa gidan mutane ba a tsayawa a setin kofar falon mutum ko setin kofar gidan mutum ba a tsayawa ɗan uwana idan ka zo yin sallama ga kofa a nan kai sai ka tsaya a gefe saboda ko kayi assalamu alaikum yanzu akwai yara ƙanana a gida wanda su kuma da sun ji an yi sallama ba amma tura su bai je su bude kofa ƴan ƙananan yara haka musamman in san fara in wayo suna iya bude sakata to watakila uwarsu tana kwance bacci ma take a fala bata ji sallamar ba ko matar aure ne gidanta ne ita da ƴaƴanta ne ba daidai ba ne ka je ka tsaya yaro ya banka ɗai kofa ka tarar da matar gidan a cikin wani yanayi yanzu in mai gidan ya zo ya ganka kana kallon iyalinsa zai ji daɗi ba mata ba ba har ƴar mai gida ƴaƴa na gida haramun ne ka gansu ba a baka izini ba a shari'a tunda duka iyalansa ne gidansa ne asirinsa ne wataƙila wata yarinya ta fito ko ɗan kwali babu a kanta wataƙila ma ita matan ma ba mai kimtsi ba wataƙila ta fito ma ta buɗe ai akwai matan da suke wanda ba su je makaranta ba idan an yi sallama kawai su za su su yaye kofa ce ai ba ai bacci yake yi a ai baya nan wannan awon igiya kenan me ya kai matar aure da zuwa ki bude kofa kina yin magana da wani wanda yake waje ina ruwanki ki tura yaro in babu a amsa masa a ce mai gidan baya nan amma ba wai ki bankaɗe kofa ba so ana yin tabargaza ma in gaya muku fiye da yanda kuke tsammani wani ‘ya'yansa ne ma suka afka masa a lokacin da baya ba a kimtse yake ba suka danna masa ƙofa suka shiga da shi da uwar a guje suna tsere-tsere kowa yana nema inda zai shiga kaga wannan me ya faru ai babu ba tarbiyya amma ya zama kana da control full control a gidanka ka tabbatar yaro in yayi sallama ba zai shigo maka ɗaki ba yasa yana da kyau masu gidajen da suke da tsari a ɗakunansu ɗakin uba ne ko ɗakin mai gida ne ba ko mata ko yaro ko waye ba wanda zai zo shigo ma haka kawai ai sallama a tsaya ko matar gidan ne salamu alaikum ta dakata sai ta ce bismillah sai ta shigo amma ya zama gidanka ko kana bacci ko kana waye yaro zai iya banka dai kofa ya shigo ya tarar da kai wataƙila yana neman kuɗin break ko yana neman kuɗin abu bakin fi kawai ya afko maka wallahi wata ran sai ka yi da na sani kuma yaro ne yana da uzuri saboda tunanin bai gama nuna ba to ka koya masa ka kula shine amfanin karatu muna karanta waɗannan abubuwan don mu koya kanmu tarbiyya islamiyya tarbiyya ta musulunci yawa kada mu yi rayuwa irin ta arna ta ƴaƴan arna excuse me kurin ya afko sai ka ce ba yahude ne kai ma ya juz haza na hudu wasaha anhu at-taslim qabla al-istidan fi'lan wa ta'lima shin sallama ake yi kafin a nemi izini ko kuwa dai izini ake nema sai a yi sallama ibnu qayyim yace mana ya inganta gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya yi sallama assalamu alaikum assalamu alaikum sai ya yi sallama sai ya nemi izini in ya yi sallama in aka amsa sai ce a adkhul ko in shiga zan iya shiga ba wai a adkhul ya nemi izini sannan kuma ya ce assalamu alaikum ba kun gane abu biyu ne akwai neman izini neman iso akwai kuma sallama to abin da ya inganta shi annabi yana fara yin sallama kafin ya nemi izini wannan a aikace da kuma karantarwa fi'lan wa ta'lima gashi nan wani mutum ya zo ya nemi izinin sa kawai yana zuwa bai sallama ba shi wannan mutumin istazana alaihi rajulun faqala a aliju kalmar a aliju daidai yake da adkhulu kamar yadda muka karanta hadisin a bismillahi walajna bismillahi kharajna wa ala allahi rabbina tawakkalna وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل اخرج الى هذا فعلمه فعلمه الاستئذان tafi ka je wajen wannan mutum annabi ne ga wani a cikin gidansa yace je ka ka je wajen mai sallaman nan ka koya masa neman izini faƙul lahu ga yanda ake neman izini ƙul ka ce da farko assalamu alaikum ka yi sallama in an amsa maka sai ka ce a adkhul in shiga ba wai ba ka yi sallama ba kawai sai mu ji kana ce a adkhul to sallamar da aka ce ka yi wa mai gida ko mai guri ko mai kaza albarkar da ake so ka jefa masa kafin ka shiga wajensa ba ka faɗa ba kuma ka ce wai ka shiga kenan in aka ce ka shiga to ai an baka dama kenan ka shiga sai ka shiga ba ka yi sallama ba kenan so kenan me ake so sallama kafin neman izini yana faɗa wa wannan na cikin gidan ya je gaya wa na waje mai sallama shi na cikin gidan sai ya ji faƙala zalika sai ya yi sallama fa'adina lahu sai annabi kuma ya mai izini fa da kala ya shiga wani hadisi abu dawo da ya rawaito shi imam ahmad da imam nasa'i a cikin sunan kubra da al'amali liyomi wallaila. Wannan yana nuna mana idan an yi kuskure annabi yana gyarawa, yana iya yiwuwa wani ya zo ya maka taɓargaza ya afko maka kan iyalinka, bai yi sallama ba ko mai nemi izini yau misali, sai a koya mai. Na gaji a lafiya kalau amma yana da kyau a rinka yin sallama kafin a shiga, amma ka yi haƙuri guri na ka zo. amma sunna abinda annabi ya karantar da mu mu yi sallama kuma mu nemi izini barin ba ku labari wata rana wannan ni da a ido na ya faru na je gidan wani dan uwana muna tare da shi matarsa ma yar uwata ce ni dai nayi abin shari'a na shiga aka bani dama na zauna to matar ta zo ga ta gashi muna gaisawa ina musu wata magana kawai sai ga wani abokinsa kuma ya afko ka tsawo ya shigo kawai sai daga labulan falo sai ya shigo wane ya ne ne kaza kaza kaza wallahi malam matan nan da yake mai addini sai ta put ta tashi to kuma kofar da za ta shiga ɗin ta gudu mutumin ta nan ya bullo bayan kujera ta shiga sai ta shiga bayan kujera sai ta makale ta yi shiru haka kowa dai ya shiru to ni ba gidana ba ballanta na in kama bayani shi kuma wancan yana jin nauyinsa yana jin kunyarsa amma dai a fuskarsa na ga bai ji daɗi ba matan nan ta tsuguna ta zauna a wannan guri ya gama duk abin da zai gama masu ka gama duk bayanansu sai da ya tashi ya fita wannan matar ta tashi ta dawo ta zauna inda ta zauna yanzu wannan ba ihraj bane ba jefa mutum cikin kunci ba ne to bai da kyau kuma bai bi ka'idar shari'a ba kawai gani ya tunda ya ga da da takalmi a kofar daki a falo a buɗe ne kawai sai ya buga labule kawai sai ya shigo nan ba daidai ba ne kuskure ne ya kamata mu yi ƙoƙari mu gyara Allah ya sa ka taɓa yi ka ji sai ka gyara to yanzu anan ina so ku lura da wani abu idan har an ce kafin ka shiga gidan mutum ka nemi izini kai sallama ka nemi izini kafin ka shiga me hikimar haka kun gane me hikimar da aka hana ka ka shiga sai ka sallama ka nemi izini me hikimar ha kawai haka kawai to me hikimar kare hakkin da mutuncinsa me mutuncin nasa iyalinsa me iyalinsa fito da abun a fili yawwa kada a je a shiga a ga abin da ba a san gani ba ma sai tsirincin mutum ba yanzu wani a gidansa a falansa bai kimtsa ba a yara sun ci abinci sun zubar da wani abu a matarsa ta cire dan kwalinta ko ta cire a breziyarta akan kujera a yara wane ne ko ƴan matan ƴaƴansa sun ajiye hijabansu a sun waye ba daɗi ka yi baƙo ya zo ya tarar da waɗannan abubuwan ko ɗan kwalin matarka akan kujera ko wannan ɗinta ko wani abu ba daɗi mu dai a tarbiyyar mu ta addini ta Hausa Fulani ko ba ma fa mutum ɗin ba wani abu na suturar sama ba daɗi shi yasa zaka in mutum zai zo sai a ce a tattare a ɗan dakata ku tattare a gyaggyara su kan mata ma masu tsari ma in za a shigo gurin sai sun gyaggyara suna fefesa wani abu saboda bako ya shigo ya dan ji kanshi ya ga tsafta ko yara sun ci abinci sun zuzubar ko miya a zube ko kai mai gida ne kai hakuri daman kana cikin kazanta tsandam kullum amma dai bako da zai shigo ai ya kamata a gyara mai yanayi ko sai to idan har shari'a ta hana mu mu yi wannan saboda wannan illa to ina ga kuma a bar matan suna fidda tsiraicin su suna yawo haka wannan ya fi muni a cikin gidanki ma an ce ki tsare tsaraicinki kada wani ya shigo miki haka to ina ga wanda za ta yi tsaraicin ta fita ga matar aure za ta fita ta caɓa kwalliya ta ƙi ta saka hijabi ta fidda tsaraicinta abubuwan da ba a so a bayyana ta bayyana ta fita ba ta damu ba ta yi ɗinki mai tsada ya matse mata jiki ta fita tsofai tsofai da ita da 'ya'ya rabe rabe amma ita ma wai sai ta saba wa Allah ko kuma yara ‘yan mata su fita cikin wani yanayi mara kyau suna bayyana wa duniya. To, kun ga wannan ainihin laifin ya yi yawa, to ina kuma ga wanda ya mai da gidansa ya zama tasha, shi kan matattara ne, kowa ma zuwa gidansa yake, kowa gidanka ba ƙa'ida, kowa. Yanzu wani gidansa matarsa ɗan wake take yi, ɗan wake take tana abin sayarwa. so ya ba da dama duk safiyar Allah ‘yan acaba suna zuwa su shiga tana zuba musu ɗan wake kuma cikin gidansa in an yi magana a ce neman abinci take yi wani shinkafa da wake take yi tunda tana sana'a tana shinkafa da wake tana alala tana zoɓo rodo tana kana tana sana'a ko tana waina kawai sai katti su rinka shiga gidan balagaggun mutane kuma ita take da ita da ‘yan aikinta su suke sayar da abincin ba hijabin kirki ba rufin kirki na farko gidanka babu security kowa ya ga gidanka sannan kuma duk gidanka babu kimtsi kowa kuma ya ga iyalinka duka wannan abubuwa ne waɗanda muna rayuwa a cikinsu amma fa ba mu da uzuri in mun gamu da Allah ba mu gyara ba matukar mun gamu da ubangiji tabaraka ta'ala ba mu gyara ba to ba mu da uzuri mu yi kokari mu kyautata mu kiyaye gidan musulmi gida ne mai tsafta gida ne mai tsari gida ne mai kulawa ko a tara mutane ana kallon kwallo ko ana kallon wani wata drama duk ana yi yana faruwa akwai gidan da kawai mutum bai damu ba kawai ana zuwa gidansa matarsa ma tana kunna janareto ana zuwa ana kallo makota duk ana zuwa ana kallo na'am kwarai kuwa ko da shi mai gidanta da ya aure ta mun karanta da ku a hadisi cewa yayin da mutum ya yi tafiya zai dawo naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yatruka al'insanu ahlahu turuka annabi ya hana mutum ya afka wa iyalinsa cikin dare ya dawo daga tafiya shi ba ɗabi'arsa ba ne yace hatta تمتشط الشائسة وتستحد المغيبة wacce take gashinta a wargaje ba ta gyara ba ta gyara gashinta wanda bata aske abinda za ta aske ko yanke barce ko na ba ta tsaftace jikinta saboda mijinta zai zo kaga idan an shiga mata da daddare ba ta da kimtsi da daddare ne ba za ta iya wasu abubuwa ba kaga an shiga hakkinta to amma mu Hausa Fulani gidajenmu suna da wahalar controlling mutane kowa yana shiga sai wanda Allah ya kare wani abokin kanin matarka ka ji fa abokin kanin matarka ko wani yayan yayan abokin kaninka ko kuma abokanan kannanka su zo gidan matarka abokanan kannanka fa to kai kanka kanin naka an ce karye zai shiga gidanka ba tare da izini ba ko makotan mata duka suna shiga kasan akwai wasu wato suna da su suna ganin kamar karamci ne kuma ana ganin ai ba matsala bane ba kawai dai don makota ne in sun shiga shikenan makoci nawa zai maka ta'adi yanzu satin da ya wuce a kai mun wata fatawa wata wannan sai dai Allah ya isa kurin ba ta da daɗin ji kwata kwata wallahi malam yaro ne dan uwa mai son sunna mai bibiyan karatu ya samu yar yarinya da zai aura an gama komai ya sun tatsa abin da za su tatsa ya tutura musu abin da zai tura an sa lokaci da ranar ɗaurin aure irin wannan abin da nake gaya muku na barin rashin kulawa da 'ya'ya ɗin kawai sai wani ƙanin mahaifiyarta yarinyar ka duba ko yanzu in wani yaro ya zo matashi saurayi gurin 'yarka ai kanin mahaifiyarta ne ko kai kana ganin ai tunda babu aure tsakanin su kaza kaza kaza sauransu amma ma shi ma ka mamaki ma ka bashi mota ka ce kai su makaranta kai su unguwa ai kanin mahaifiyarta ne to waɗannan wani lokacin su suka fi kowa sharri Allah kuwa kanin mahaifiyarta kanin mahaifinta a yanda al'amura suka lalace a yanzu za su baka mamaki shi wannan kanin mahaifiyarta ne dangi na kusa kawai ya zo ya ɗauki yarinyar ya ce ta fito za su je unguwa to normal tunda bahaushe ya saba auna ta bi shi ashe dama ya daɗe na auna ta ya ɗauke ta da sakewar jikinta da komai ya ce ta zo su je ta ta raka shi unguwa da mota za su ka tafi kama ana ganin ai ya ɗauki yarsa ya tafi da ita ya je kai ta wani gida ta ɗauka da mutane a ciki ba kowa a gidan ya shiga duk ya gaggarka mai kofofi da ƙarfin Allah ya rafin dinta yarinya budurwa da bata wuce wata biyu uku a daura aurenta ba da ƙarfin Allah ya tiritinin ɗinta ya ce zai mata kaza haka ya rafin ɗinta ya lalata ta kuma ya ɗauko ta a motar ya hana ta kuka ya ce in ta yadda ta faɗa sai ya fallasa ta to yarinya ce budurwa ƙarama ba hankali sosai ita ta tsorata kar ya fallasa ta kawai ki bari ba wanda ya sani daga ni sai ke ki rufa ni ma zan rufa in kika yi kaza kaza sau haka ne bata gaya wa iyayenta ba bata gaya wa kowa ba amma da saurayin ya zo da yake mai ikhlasi ce tana kuka ranar da ya zo ta kuka ta ta kuka ta ce me yasa me ta ce wallahi wani abu ne aka yi min cin amana ba zan iya yin haƙuri ba amma dai karfa mu asiri me ya faru duk jikinsu ya sani me ya faru ta kasa gaya mai tana ta shekar kuka shi ma ɗin ta sa shi kuka shi ɗin ma ya zo ya ta zubar da hawaye to yar laskat ɗin nasa tana ta kuka kaga ai shi ma sai zai ta bugawa ke ta ce saboda amanar da ke tsakaninsu ta ba za ta ce amanarsa ba gashi gashi abin da ya faru ɗan uwanta ne ya zo ya ɗauke ta je rafin ɗinta ya mata kaza mata kaza ita ko bai kamata ta zo shiga gidansa ba ta gaya masa wannan abu ai tunda ta gaya mai maganar nan gaya maka da ya kife a gurin nan ya kasa tashi to me zai ce mata kawai ya ce sai an jima shi ne bugo waya ya ce a ba shi shawara ya zai ya kashe kuɗi an sa rana za a yi kaza za a yi kaza na ce ya za ka yi kana tambayan ya za ka yi a yi aure ko kar a yi aure ko kana tambayan yaya za ka yi da wannan mutumin da ya maka wannan tare tambaya biyu ce ai ya ce duka biyu malam na ce to bari in fara da wannan shi dai wannan duk yanda za a yi yanzu nan muna gama waya duk inda za ka je ka rungume shi ko ka rarime shi ko ka sa a rungumo shi a rarumo shi to kar ka kyale shi yawwa ka je ka sa a kama shi kar kai wacce magana kar kai obanta magana dan za ce a a tufa asiri wane ne dangi ne waye waye da sauransu wannan shawara ta farko ka je lalle ko koban ka zai kare sai ka sa an dau mataki a kansa ba maganan wani yafi yafa yawwa dan ya gama da kai zaka iya yace a kwarai kuwa an gama malam yace zan iya yi zan iya yi yace to lalle lalle sai ka sa an daure shi akwai ƙungiyoyi suna nan daman a banza ma suna zage-zage ballantana ka ce sun yi rafi ya ce an ce ya yi rafin ɗin wata to akwai gurin zamansa a kurkuku sosai yawa ka je tukun shi ka sake shi ka zube shi a can tukunna ka tabbatar yana gidan kaso ka yi amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkari na ce idan ka kyale shi gobe ma zai je ya ɗanɗana ya ji daɗi zai je wata yarinyar ko kuma zai ci gaba da bin yarinyar ko bayan ka aure ta zai bi ta zai ci gaba shi mara mutunci haka yake in yi iskanci ɗaya ba a aka kyale shi in ya daɗe ba a to zai mai da abin al'ada ne shine matsalar mutane idan kuma ka gaba za ka iya yi ba to kana da zaɓi sai ka kai haƙuri amma ni dai ba fatawa ta bace ni ni ba zan iya buɗe bakin ce ma kai haƙuri akan wannan abin ka zuba ido ka kyale ba yau ka ɗau mataki don Allah ya baka dama ba haramun kai ba to yarinya fa ya za a daita na ce to ita dai yarinya akwai abin tausayi in ka rabu da ita sannan kuma akwai takaici idan ka aure ta ita tuno wannan abin ba daɗi tunda ta yi ikhlasi ta gaya maka gaskiya bata taɓa yi ba tilas aka mata to sai ka je ka jira ta istibra'i ka tabbatar ta yi jini ɗaya bai sa mata ciki ba idan ta istibra'i ta yi jini ɗaya to ya nuna babu ciki a tattare da ita ta tsarkake kenan ka je ka aure ta ka yi haƙuri ka manta da abin ka ba zuciyarka haƙuri ka yi addu'a Allah ya mantar da kai dole a je a yi gwaji wannan larura ne daman a yi malam dole ne a je a yi gwaji abu na biyu idan ka ga ba za ka iya jurewa ba Allah bai ɗora ma ba sai ka bata haƙuri ka ce ba za ka iya ba saboda wani ba zai iya zama da mace ta taɓa yin wannan abin in ya tuno ba zai iya ba irin waɗannan kisoshi na banta kai shi da ɓacin rai da damuwa suna nan da yawa wallahi kuma ba wai wani abu yake jawa ba galiban gaskiya akwai sakacin mu da rashin kulawar mu a cikin al'amuran mu a gidajen mu su dan Allah karatu muke yi muna ji mu rinka dabbakawa mu sa ido akan kannan mu yan mata mu san da wa suke alaka da ƴaƴan mu mu san da wa suke alaka kuma gidajenmu mai da su gidajen musulmi ya zama akwai ka'ida in ma wani zai shigo dangi ne to yara sa hijabi ba za mu iya hana ƴan uwanmu da danginmu shiga gidajenmu ba amma su saka hijabi kanin miji fa manzon Allah aka tambaye shi alhamu kanin miji ko dan gidan baffa yace alhamu almautu ai kanin miji ko dan baffa ai mutuwa kenan in dai an bar shi yana shiga kan mata so gaskiya a rinka saka hijabi ko da za a yi alaƙa ɗin. Matanmu suna da sakaci akan direbobi na gida, wanda Allah ya jarabe shi yana da direbobi a gida ko direba a gida, wallahi in baka sa ido ba, direban ka zai maka ta'adi sama da yadda gafiya za ta ma ta'adi in ta shiga gidan gyaɗa. Kai haƙuri, yawwa, da masu aiki, da masu gadi, su kuma yara ‘yan mata suke tsalata da su. akwai ƙananan yara da ba su da wayo ba su gane ba to su ana iya yin barna da su in ba su gama kaiwa nunar wayan su ya nuna ba to sai mutum ya ga yana gadara ya bar mai gadi a gida amma kuma mai gadin ka shine maha'incinka wallahi suna rifin din yara ƙanana kai har maza ba su kyale su ba so kowaye a gidanka ka sa ido a kai waye zai shiga gidanka waye zai fita shi kuma kansa mai maka aiki din ka sa masa iyaka zaga mai gadi ne amma har tsakar gida yana shiga mai gadi yana ganin matanka ya san ko ina naka ko direba ko ina yana shiga tura shi ya keɓanta da matarka da waye da waye da sauransu duka wannan ba daidai ba ne wallahi yasa ni na fi sha'awar in mutum ya samu hali in dai da yadda zai ko dai ɗanka da ka haifa ka ɗora masa wannan nauyin tuka iyalinka ko kuma da kanka ya fi sauƙi in dai da dama in dai da dama ko kuma ita matar in tana da ɗan uwanta na jini ya taimaka mata amma wannan zamanin rashin yardarsa ta kai ga za a iya cin amanarka ta inda baka tsammani aboki ya haɗa matarsa da abokinsa zuwa aikin hajji yana ga ya haɗa ta da aboki sun tafi kafin a dawo sai da ya lalata da ita a makkan ya lalata da ita a makkan fa wai ba wani a makkan sai da ya lalata da ita wannan na san wannan tun muna karatu a madina a shekarun muna karatu mun je mun gidan alhazai muna tau'iya aka kawo mana wannan kesin ce to waye yace hada ta da abokinsa kana da wani nasi da yace in mata ka za ta je aikin hajji abokin ka zai je ka hada su abokin naka dan gidan mala'ika jibrilu ne ko dan israfilu da mika'ilu ne wanda ma ka je ka samu wani ƙauye ka haɗa ta da tarin mata ka biya mata a wani guri su tafi da mata ya ɗan fi maka sauki sauki Allah kiyaye kana ji na wa fihi raddun ala man qala yuqaddimu al-istidana ala man qala in waqa'at aynuhu ala sahibil manzili qabla dukhulihi bada bisalam wannan raddi ne ga wanda suke da ra'ayin cewa sai an fara neman izini akwai wanda suka ce sai ka nemi izini a kafin kai sallama da kuma wanda suke cewa idan ka jefa idanka ka ga mai gida sai in ka ga mai gida ne qabla dukhulihi kafin ka shiga gida bada abi salam sai ka fara sallama amma in baka ga mai gida ba to neman izini za ka fara yi idan har Allah ya sa ka hango shi to sai ka ce assalamu alaikum idan kuma baka hango shi ba to neman izini za ka yi wannan duk ba daidai bane in ce ibn al-qayyim kawai ka nemi kai sallama da farko in an amsa kai ba da ka nemi izini wa kana min hadi sallallahu alaihi wasallam annahu idza sta'adana thalathan wa lam yu'zan lahu insaraf yana daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya nemi izini idan ya sallama sau uku ko in ya nemi izini sau uku ba ai mai izini ba juya yake tafi sai ya kwana wannan wa huwa raddun ala man yaqulu in zanna annahum lam yasma'u zada ala salafi ibn qayyim yace shi ma wannan raddi ne ga waɗanda suke cewa wai in ka zo ka nemi izinin nan in shigo in shigo in shigo ka faɗa sau uku ba a mai da martani ba wai ka ƙara na hudu ko sama da haka yace ba daidai bane kar a yadda a ƙara sama da uku wataƙila bacci yake waye yace yana bacci sai ka tashe shi ko ba ka bane wa alaman qala yu'iduhu bi lafzin akhar da kuma wanda suke ce wai in kace in ka faɗa na shigo na shigo na shigo ba amsa ba to sai ka canja wani lafazin kai zan fa shigo kai ka kai ka canja lafazi to kaga wannan ba daidai bane ba ko ka faɗi wata kalma wanda ba wannan ba ibn qayyim yace duk ba daidai bane kawai lafazi guda idan ka faɗa sau uku in an baka dama ka shiga in baka dama kai kwana ka tafi Abu Musa al-Ash'ari in ba kuma ta ba a kissar da yaje wurin Umar ai haka ya nemi izinin sau uku Umar bai bashi ansa ba radiyallahu anhu sai ya juya bayan kuma ya tafi sai ga sayyidina Umar ya fito shin sayyidina Umar ya ce yanzu nan ban jiyo muryan Abu Musa al-Ash'ari ba aka ce ai ya nemi izinin ka sau uku ka fito bai tafi sai ya ce to sai an kira shi ya zo ya ga mu waye ya ce haka wa ya ce in ka nemi izini uku ba fito baka tafi ya zo jikinsa yana rawa ya ce to ko ka kawo hujja ko in zane ka Umar kenan ya tafi rawan jikinsa yana rawa ya je gurin sahabbai ya ce ga abin da fa Umar ya ce mun ni fa na je na nemi izini uku bai fito ba na dawo kuma ya ce a kira wani ya fito daga baya sai sahabbai suka ce mai dariya suka ce bari mu samu Abu Sa'id al-Khudri shine yaro a cikin mu a lokacin shine karami ka je ka gaya masa ga abin da annabi ya ce shi ma ya ji hadisi suka tafi ya je ya ce mai to gashi gashi ai ga abin da annabi ya hana ya ce in dai ka nemi izini sau uku ba fito ba to ka juya kai tafiyar ka alabashi daga baya a kira ka sai Umar ya ce ka lallai hada-hadar kasuwanci ta hana mu samu wasu ilmomin da yawa yace nakan tafi kasuwa wani lokacin neman abinci in turo makocina ya zo ya saurari ilimi a wajen annabi to wannan fashin da nake yi wala Allah a cikin ɗaya daga cikin fashin ne aka yi karatun bana Umar kaga yadda suke mutunta ilimi kuma suke nuna maka lalle ashe duk matsayin mutum wani abu zai iya kubuce masa kuma wannan yana nuna kaga illar rashin zuwa makaranta mutum a kauye ba shi zuwa karatu duk ranar da baka zo karatu ba to za a faɗi wani abu kuma wannan abu mai amfani ne kuma ya wuce ka kuma ba lalle kai ka bi ka saurari karatun ba ta hanyoyin da ake saurara kuma ba lalle ka tantuba abokinka mai aka faɗa wanda baka sani ba kawai ya wuce ka kai asarar wannan to ba mamaki ka je ka tafka wani jahilcin alhali da ka zo karatun a ranar to da ka amfana mun gane wannan ko wa min hadi sallallahu alaihi wasallama أن المستأذن إذا قيل له من أنت فيقول فلان ابن فلان أو يذكر كنيته ولا يقول أنا to ga gabar magana ta gaba yana daga cikin shirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shi mai neman wato izini idan ya nemi izini ko mai sallama in aka ce waye to sai ya ce a ni ne wani dan wani Abdullahi ne dan gidan Usman ka gane ko kuma au yadhkur kunyatahu ko ya faɗi alkunyarsa ni ne abu wani ka faɗi abin da aka san ka da shi an ce fulanu ibn fulani kar ka zo ka ce abdullahi ne kai shiru abdullahi ai suna da yawa yi ko ba ka bane abdullahi na ina na kurna na madobi ko na dorayi ko na bunkure ko na kaza abda abadila da yawa so ba za ka ce abdullahi ne kawai ba sai ka ce abdullahi dan wane ko kuma idan an san ka da alkunyarka sai ka ce kai ne abuwa ne tunda alkunyarka sananniya ce kai ne abuwa ne ina fatan kuna fahimta na yawwa kada mutum ya zo ya rinka cewa ana ana ni ne wane ne ni ne dai kai a haba mana wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama an yi sallama a gidansa sai ya ce wane ne sai mai amsa sallama sai mai mai wannan din mai yin sallama sai ce ni ne yace waye sai ce ni ne sai annabaran sai ɓaci sai ce ɗayan ku zai zo gidan mutane yana sallama ana tambayarsa waye yana a yaƙulu ana ana ana da za ka ringa cewa ana ana ana to wanda ya faɗi tsurar sunansa ma bai haɗa da na babansa ba ya yi laifi to ina ga wanda ya ce ni ne ka san wanda gadara da ya zo in ya sallama waye ne sai ce ni ne a'a ai ba lallai bane a gane ka wani yana iya satar muryar wani sau nawa aka je gidan mutum aka yi sallama ma aka faɗi sunansa na ƙarya aka saiti lokacin da yake dawowa aka yi sallama iyali suka tambaya wane ne barawon ya ce ni ne ana buɗewa kawai sai aka ga bako ko baki da ƙarafuna a hannunsu suka yi operation ɗin suka gama kaga cikin sauƙi ba su ɓalla musu ƙofa ba ba su yi komai ba amma tunda masu gidan su ma sun yi jahilci sai suka ga aikin jahilai to ko mai gidanki ne ya zo ya assalamu alaikum wane ne ya ce ni ne ki juya kawai to ko kuma ki tsaya ki ce waye in yace ni ne ki dada cewa waye waye kai meye sunanka duk da za a iya dan samun yar matsala amma dai akwai mai sunna ko yaya Allah ka san wannan abun malam yana da musamman mai gida da nauyi sai ka ji ba daɗi wai ka zo gidanka wai matarka tana waye sai ka faɗi sunanka ko kuma ɗanka ya zo ya ce waye ne sai ka faɗi sunanka ka ce baba ne akwai matsala wani zai iya cewa baban ne ko ko wani makamancin wannan so a shari'a ko matarka ko ƴaƴanka ko wane ne suka tambaya to ka faɗi cikakken sunanka kuma ko da gidanka ne to al'ada ba shi ta ginu akan shi ko sallama ma a gidansa ma baya yi wani an sallama wani ya je gidan wai wata tsohuwa ta zo gidansa yana ta zabga sallama dan uwa ne ustazu yana shigowa tsohuwa ce a wannan al'amari na zamani Allah ya sa yin mai gida da sallama yana tsofaffin nan ne sun zo gidansa irin yan gargajiya yan uwa dan yanzu sai a kaga mai gida yana ta kwaza sallama ya shigo kuma ta ga mai gida ne ce a wannan lamari na zamani mai gida da sallama wato isu abin da suka sani mai gida ai baya sallama kawai shiga yake to wannan kuma gaskiya ma guzanci ne dole mutum ya sallama a kai baka son alheri ya samu iyalinka cewa daga kai assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku akwai laifi a a lallai mu rinka yi wa tahiyyatuhum fiha salam وروى أبو داود عنه أنه صلى الله عليه وسلم آه أن رسول الرجل إلى الرجل إذن له أبو داود يرويت cewa ɗan aiken mutum zuwa ga wani idan wani ya aiki yaronsa ko ɗansa zuwa ga abokinsa to kaman wannan izini ne ɗaya kenan ko kuma idan ka zo gidan wane kace assalamu alaikum ya turo maka yaro wa alaikum salam ya turo maka yaro da ya turo yaron nan sai ya tambaya wane ne kace wane ne sai koma ya gaya masa to ko da baka yi magana da mai gidan ba to wannan yaron da aka aiko to izini ne gare ka ka shiga so ake a nuna mana halaccin amfani da ɗan aike zai iya yiwa an yi sallama kana nesa ko kana sama baka sauko ba sai ka tura yaro ka ce ka ce waye ne a tabbatar waye ne sai a mai izini shi da wannan nake jan hankalin zakarwa wa zakarwa al-bukhari da alikan imam bukhari ya ambato shi a matsayin mu'allaq thumma zakara ma yadullu ala i'tibari al-istidani ba'da da'wa kuma yi mana bayani akan abin da yake yake nunawa akan alura da neman izini ko da bayan an kira mutum abin da ake nufi na aika na ce a ce wane ya zo daga masallaci ya zo gidana ina neman sa to ba wai shikenan tun izinin masallacin nan in yazo afkawa zai ba a'a in yazo zai assalamu alaikum wane ne wane ne sai a ce shigo kenan da'awa in aika ka zo wannan ba yana nuna directly in ka zo sai ka shiga gidana ba a'a ka zo ka tsaya kai sallama ka nemi izini wannan shine islam shine musulunci yawwa wa huwa hadisu du'a ahli suffati kamar yadda yazo a cikin hadisin na kiran ahlus sufa wa fihi da'watuhum fa aqbalu fasta'dhanu kuma ahlus sufa da aka kira su din da suka zo gaba ɗayan su kuma sai da suka tsaya ba sai ai mu annabi ne yace mu zo ba sai da suka tsaya sannan kuma su nemi izini kuma aka ba su dama to dan nake amfani da wannan dama nake sanar da mutane cewa yana da muhimmanci wanda yake a gidansa akwai tsarin kofa a rufe ko a kwankwasa ko kuma dai a nemi izini a shiga a daina fa barin mutane suna shigowa gida ba a san waye ba. Barawo ɗan fashi da makami zai iya zuwa ya maka sallama ta musulunci, wallahi zai zo shiga gidanka. Salamu alaikum ya yi ta haƙiƙul aini, ya tabbatar in ka ce wa alaikum salam bismillah, ta san akwai masu wannan ƙoƙarin ne daga falo. Ah, wa alaikum salam bismillah bismillah bismillah. Ba a yi, kuma kai kanka baka bi due process na shari'a akan ba mutum izini ya shigo gidanka ba. Assalamu alaikum, wa alaikum sa'a, bismillah, bismillah, baka san waye ba. In ka ga dama za ka iya kin sallam, amsa sallamar a matakin farko, tun da daman shi ma ba ce aka yi kwaya dai bayi. Daman kana da ɗan wundan kana da ɗan labule da za ka ɗan abin nan, ko ba ka bane. Ka je ka ɗan ɗage ka leƙa ka gani an sallama na ka leƙa wanda yake sallaman nan ka san shi. in ka ga wanda yake bin ka bashi ne ka daɗa ƙara wa ƙofar ka sakaka ƙwarai kuwa a ya halatta abin da aka hana ka zuwa jam'i ma in kana jin tsoron mai bin ka bashi zai zai ɗare ka a masallaci aka ce an sarre maka da jam'i ba haka malaman fikir suka faɗa ba a to ballantana ya zo gidanka ka rika masa kata ka ce wa iyalai kai ku kauce kowa ya gida ya shiga ciki ba laifi bane in kuma mutumin da baka san shi bane ba in ka ga dama zaka iya hawa saman bene ma ka leƙo ka gani waye wataƙila zuwa aka yi a tafi da kai na san kisar wanda aka mun ake faɗa kawai har yau ya ɓata kuma gidansa aka zo malam safe haka irin mutane su tafi kasuwa yara 'yan kasuwa sun tafi yara sun tafi makaranta aka yi assalamu alaikum wani ya zo kawai da taksi ya yi sallama kawai irin mai ɗabi'a nan baya bincika kawai ya fito yana fitowa malam cewa ya zo kaga hakan nan ya ce zo kawai kuma sai ya zo ɗin ya ce shiga mota sai shiga har yau daga shi sai gajeren wando da ‘yar doguwar riga ta zaman gida sun sace shi sun tafi da shi so kuskure ne a yi sallama a gida baka san waye ba kurin ka afka ka fita wala tulqu bi aydikum ila tahluka ka bincika kuma wallahi ko baka da taro fa kar wani ya ce ai ni ba da kokobo bari in fita me za a yi da ni a'a kai ma kuɗi ne ai kai ma kuɗi ne kana da tsada daidai gwargwado da kaɗan ka kusa ka cika ce dubu ɗari tamanin da biyar tamanin da bakwai ana sai da mutum yawwa ni ma ba gaya mun aka yi karku ce kada wani ya ce kaga malamin na ya san farashin mutane ni ma dan uwana aka sace na je bincike aka gaya mun ka ce ga yadda ake sayar ce Allah isa tab wani rago ma kosashe ya fi ka kuɗi wallahi to ku daina yin sallah kuna ba da dama ana shigowa kuma yaran ku na gida ku koya musu tarbiyya su daina buɗe ƙofa ba ku tura su ba ka san akwai yara masu giggiwa da an sallama rakafa sai je buɗe ƙofa ba daidai bane wallahi wata zai buɗe maka tsiya kowa kar ya tafi sai ka bada izini in ka ce a je a duba yana tsaye a bakin ƙofa zai ce waye ya faɗi suna in ka ka san shi to ka riƙe muryar to shikenan kuma ba laifi ko bature ma wannan fa ba ma fa magana shari'a ba bature ma in yayi kofa duk wata kofa mai daraja mai matsayi ai ana mata dan gilashi ko ba ka mana an sa mata wani abu kamar kyamara kyamara ka dan leka duk wani hotel idan ka shiga duban hotel fa idan ka shiga to a je a dan saka maka mai a dan sa ma wani abu ka dan leka ka gane waye kawai mutum sai ya zo ai mai sallama gidansa kawai bude ya fito za a yi gaba da kai wata rana ko a zo a turo maka wasu maka shegen duka kwarai da gaske ka rufe kofar ka shari'a ta ce ka sa sakata saboda akwai miyagu ka sa sakata ka rufe ta kuma lalle ne a bincika sai an tabbatar duk wanda ya maka sallama baka gamsu ba kar ka amsa baka saba wa Allah ba ko dole ne baka gamsu ba in ka je ka amsa ya gane kana gidan ka dawo kanka masifa kamar yanzu ya zo maka tsakar dare karfe biyu karfe uku wani ya zo yana ma sallama kofar gida ba garajen amsawa dan kana amsawa sai a yana nan leƙawa za ka yi sosai shi yasa tsari na gidaje na zamani dole ne mai gida ɗakin da zai zauna ya zama santa ne ina wallahi wallahi wallahi kuskure ne ka je a gina ma gida ka je ka tafi can kuriya wai wai kana kana can cikin gida samu guri dai haka dan sama sama kana hango waje da ka ji kararau kararau ka dan jawun da ka leƙa ka game in abun gudu ne da dan tsanin ka daman na haurawa sama amma mutum yaje yaje kaje kaje shiga shiga can sai an gama dukan mai gadin ka duk baka ji ba ai kana kusa ana motsa gyaddin ka da ka ji kirar to sai ka kimtsa ka nemi karfan ka kusa da kai ka ka gyara masa zama haka ake yi amma ka zo ka tafi ka abin nan abin nan kana kana nesa sai an tsallaka can an tsallaka wai kana ganin wani security ne to ai gwanda kafin mutum maki ya zo to gwanda idan ka ga maƙiyin ne ka fita a ɗakin na ka je ka shiga ƙuriyar ka je ka ɓuya wani ya je ya shiga ɗakin awaki a nan aka gama operation a gidansa ya ce alhamdulillah dai da masu sama muna kiwon awaki sun shigo gida suna neman sa aka yi ta nema aka wannan mutum akwai basira mala aka yi ta kaji wani ce gaskiya ne wallahi yana durowa to ai kaya ne na kuɗi in an same shi yana durowa ko matar ma bai gaya mata ba kalin ya gaya mata je in ta sha duka ta faɗi inda yake yayi sadaf ya tabbatar suna da makaman da sai sun shigo wajensa kuma ya san bai da wani tsaro kawai sai sadaf sadaf sadaf sadaf wala malam sai je shiga cikin wannan gidan ɗakin awaki cikin dabbobi suna kashi a kansa ya shiga ya kwanta sosai ya lakab aka gama komai yana ji ana dukan yaransa ina ubanku yana ji mata suna ta ihu ina kaza ya shiru ya ce wa komai wanda a dake su a kyale su wallahi wallahi sai da sai sai da sai da gari ya waye bawan Allah nan ya fito da kashin awaki a cikin sa aka yi ta mura aka ce to ai Alhaji gwanda haka wani kuma fulawar kofar ɗakin sai shiga irin fulawa ta gaba kaga amfanin shuka fulawa kofar ɗaki ko yayi ta bata ruwa ta yi duhu sosai yana yana sassake kasanta da suka zo ya tabbatar za su abin nan yana fitowa kawai sai ya dan shiga cikin ya shiga cikin fulawarsa abin nan yayi kwanciyarsa ruwa yana ta zuba a kansa yace ba komai ni'ima ce suka gama duk abin da za su gama barin bari haka kan ta karawa kar su je su gano inda ake shiga wani ya ce ya kamata a dakata haka to Allah ganar da mu Allah ya sa mu cika da imani abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya fi mana sati mai zuwa sai mu karasa istizan din insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh